إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدساك سادوة a wannan masallaci mai tarin barka markazin da'awa wanda muka fi kira da masallacin mamman siraji a wannan gari na arlit yau muna ranar lahadi wacce ta daidai da ranar biyar ga watan jima'a ula jira 1445 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 11 2023 miladiyya don ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai talin albarka a listiƙama littafin da yake magana akan tsayuwa akan addini wanda Allah ta'ala ya ce fastaqim kama umirta ka tsayu kamar yadda aka umurce ka wallafar taqiyuddin abul abbas shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله wanda wannan shine zai zamo majalisi na goma sha biyar a cikin karatuttukan wannan littafi a darasinmu na ƙarshe kafin mu ta yi hutu muna kan fasali da yake magana akan a fiƙihun ikhtilaf fiƙihun saɓani wa asbabuhu wa adabuhu da sababban da suke janyo saɓani da kuma ladubban saɓani wanda gabar da muke karatu a ciki ina inda bala yake mana magana akan al-ikhtilaf as-sa'igh la yujibu al-iftiraq wato saɓani inda har ya kasance saɓani ne irin wanda ya halatta irin wanda shari'a ta yadda da shi to wannan baya wajabta rabuwar kai idan kaga sabani ya kawo rabuwar kai to sabani ne wanda ba ba karbabbe a shari'a ba sabani ne wanda a cikinsa an kaucewa an kaucewa shari'a amma sabani wanda yake karbabbe a shari'a baya baya janyo rabuwar kai shi yasa aka samu magabata kamar sahabbai sun sassaba a wasu mas'aloli amma kansu bai rabu ba suna a ayyuka na jihadi tare suna ibada tare babu babu rabuwar kai a tsakaninsu duk da sun sassaba a wasu matsaloli saboda wannan sabanin da suka yi ikhtilafun ne sa'ir sabani ne wanda yake karbabbe halattacce to gabar da muka tsaya a karatun mu na karshe inda ibnu taymiya yake cewa wala taqa'u fitnatun illa min tarki ma amara Allah bihi فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر nan yana magana akan fitina idan aka ce alfitna ana nufin yaƙi tsakanin musulmi da musulmi yaƙi tsakanin musulmi da musulmi wani fada wani rikici ya faru tsakanin musulmi da musulmi har ya kai ga an yaƙi juna ko ma a samu rasa rayuka ta wannan shi ake cewa qitalu fitina yaƙi na fitina to irin wannan fitinar ba a bukatanta a cikin musulunci annabi ya ta ishara zuwa ga cewa abubuwa na fitintunu za su faru idan sun faru ga irin matakan da ya kamata a ɗauka saboda fitina ba a bar nema ba ce ba a bar fata ba ce ba a bar yabo ba ce a musulunci to duk inda kaga wannan fitinan ta abku to ɗayan abubuwa guda biyu ne ya faru ko dai an bar abin da Allah ya umarni da shi wato na na haƙuri ko kuma an bar abin da Allah ya umarni da shi na gaskiya shine yace wala taqu fitnatun illa min tarki ma amara Allah bi fitina ba za ta taba abu kowa ba sai ta hanyar barin abin da Allah ya yi umarni da shi to da zara an saba ma umarnin Allah komai zai iya faruwa da zara an saba wa umarnin manzan Allah komai zai iya faruwa fitintinu iri-iri muna da masaniya akan abin da ya faru a yakin uhud lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka sabawa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da inda kaga fitina ta abuku to ta abuku ne saboda barin abin da Allah ya umarni da shi sai ce fa innahu subhanahu amara bil haqqi wa amara bis sabr yace lalle shi tsarki ya tabbatar masa yayi umarni da gaskiya ya kuma yi umarni da haƙuri ya yabi ko kuma waɗanda abin nan ya ya ya faɗi matsayin waɗanda suke yi wa junansu wasiya da gaskiya suke yi wa junansu wasiya da haƙuri suke yi wa junansu wasiya da gaskiya wata waso bil haƙƙi wata waso bil sabr suna daga cikin waɗanda ba za su yi asara ba a cikin mutane wanda suka yi imani suka aikata aikon kirki suka yi wa junansu wasiya da gaskiya suka yi wa junansu wasiya da haƙuri Allah ya yi umarni da gaskiya koyaushe mutum ya kasance akan gaskiya da zarar mutum ya fahimci abu kaza ba gaskiya bane to zaman sa lafiya ya bar shi in ba haka ba fitina za ta iya samun shi haka kuma idan mutum yana kan gaskiyarsa to zai iya fuskantar cutarwa daga wanda ya saba masa ko kuma yake ganin ba akan gaskiyar yake ba to zai iya cutar da shi ko da hannunsa ko da bakinsa to an umarce shi kuma ya yi haƙuri sai ya zama wannan cutarwan jarrabawa ce a gare shi sai ce fal fitnatu imma min tarkil haqqi to duk inda kaga fitina ko dai ta faru ne daga barin gaskiya saboda an bar gaskiya to sai fitina ta abku saboda an bar gaskiya wa imma min tarkis sabr ko kuma ta dalilin barin hakuri mutane su bar gaskiyar da Allah ya umarce su da ita su bi son zuciya ko wani abu daban to wannan yakan janyo fitina haka kuma idan abubuwa suka faru na saɓani to idan ba a yi haƙuri ba musamman wanda yake ganin shi yake da gaskiya dama in saɓani ya abu ko za ka kowane ɓangare ganin yake shi yake da gaskiya to musamman wanda yake da ilimi akan abin da yake kai shi ne daidai to ana ana buƙatar shi da haƙuri idan bai yi haƙuri ba to rashin haƙurin nashi zai iya janyo fitina wannan abubuwa da yawa na tarihi ya faru fitintunin da duk suka abku galibinsu in kai duba za ka ga rashin ɗaya daga cikin wayannan abubuwan fitina da ta abku har ta bayu zuwa ga kashe sayar na usman in ka duba za ka ga barin gaskiya ne ya janyo wannan su waɗanda suka yi tawayen kaga sun bar gaskiya sannan kuma sun ƙi yin haƙuri akan abin da suke ganin an yi musu ba daidai ba wanda suke zargi cewa shi shugaban usman suna zargin shi da abubuwa da suke ganin kuskure ne to annabi ya yi umarni ko da da gaske shugaba yana zalintar ku to maza Allah ya yi umarni ku ya haƙuri ko da da gaske ne balantana shi wanda suke zargin sayar na usman da shi tuhumce-tuhumce ne kawai wanda babu gaskiya a ciki to kaga inda sun yi haƙuri kamar yadda Allah da manzansa suka umarce su to da wannan fitinan ba ta afku ba to haka abin da ya faru tsakanin sayyidina usu abin nan sayyidina Ali da Muawiya na fitintunu abin da ya faru tsakanin nana Aisha da Az-Zubair da Talha tsakanin su da sayyidina Ali wanda aka yi waqa'atul jamal da wancan da aka yi waqa'atus siffin duka zaka ga ɗayan biyu ne ko dai kasa haƙuri ne ya janyo ko kuma barin gaskiya shi ne ya janyo wa'annan kasa haƙuri shi wannan yana ganin an zalunce shi da aka shi waliyu dami ne sayar na usman da aka kashe ɗan uwansa ne da aka shi ne waliyu dami allah kuma ya bayar da umarni ga duk wanda aka kashe masa ɗan uwansa to yana da izinin ya nemi jininsa ya nemi haƙƙinsa ba a hana shi ba haka shi yana ganin haƙƙinsa yake nema shi kuma wannan yana ganin a yi haƙuri har daular ta kahu tukunna sai a bincike su a hankali a gano su a yi musu hukunci amma yanzu daula ba ta tsayu ba idan aka ce a yi wannan to za a tado fitinar da tafi waccan wato tafi wannan girma to akan wannan ba a fahimci juna ba har aka samu wasu munafikai sun tada hargitsi wanda har ya bayi zuwa ga zubar da jini kaga in ka duba zaka ga ɗayan biyu ne ko barin gaskiya ko kuma barin hakuri to duk wani tarihi idan ka bincika wanda fitina ta abu a cikinsa zaka ga ɗayan biyun nan ne fal mazlumu al muhiqqu allazi la yuqassiru fi ilmihi yu'maru bis sabr shi wanda aka zalunta wanda shi ne yake da gaskiya shi ne wanda ya cancanta a bashi gaskiya allazi la yuqassiru fi ilmihi wanda babu wani tawaya da aka samu a cikin ilminsa ijtihadin sa da yayi ya yi ijtihadi wanda yake daidai ya dace da daidai da haka shi yake kan gaskiya wasu kuma sai suka saba masa har ma suke cutar da shi da bakunansu suke zarginsa ko su bid'antar da shi ko su kafirta shi ko wani abu ko su fasikantar da shi to ana umurtarsa da yayi hakuri yu'maru bis sabr ana umurtansa da ya haƙuri fa illam yasbir idan ko bai haƙuri ba faqad taraka al-ma'mura to ya bar abin da aka umarce shi da shi dan zai mai da martani ne wanda kuma wannan zai iya janyo fitina wa in kana mujtahidan fi ma'rifati al-haqq kuma idan ya kasance mai ijtihadi ne yayi kokari yayi ijtihadi domin ya fahimci gaskiya in ya kasance mujtahidi ne a wajen gano gaskiya mutum ne mai ijtihadi mujtahidi yana da cikin masu ijtihadi ijtihadi kuma ana yin sa ne dan a gano gaskiya to sai aka cutar da shi walam yasbir ya zama bai hakuri ba to falaysa haza bi wajhi al-haqq mutlaqan to wannan ba shine fuska ta gaskiya ba wannan kuma a sake babu kaidi lakin haza wajhu nau'in haqqin sai dai zama wata fuska ta wani nau'i na gaskiya shi ma asabahu cikin abin da ya dace da shi cikin abin da wato ainihin ya asabahu cikin abin da ya same shi fayan bari an yasbira alaihi to ya dace ya yi haƙuri akan abin da ya same shi din nan domin idan ya kasa yin haƙuri to zai rasa gaskiyar duka domin ya yi mai ya bar abin da aka umarce shi da shi to in sai ya rasa duka gaskiyar yanzu nan ba a gaskata shi ba kuma shi kansa ya je ya aikata abin da ba a umarce shi da shi ba sai zama wannan bai bi fuska ta gaskiya ba sai dai a ce ya bi wata fuska ta wani nau'i na gaskiya cikin abin da ya same shi an ce idan aka cutar da kai kana iya ramawa shari'a ta ba da umarni da wannan wa man tada alaikum fa tadu alaihi bi misli ma tada alaikum to sai zama yana da wata fuska ta gaskiya ta wannan bangaren cewa an cutar da shi ya rama to amma kuma ramawar tashi zai iya janyo fitina sai ya zama a nan kuma ya bar abin da aka umarce shi da shi kaga ya bar wata fuska ta gaskiya to me yake dacewa yayi anan fa yanbaghi an yasbira alaihi abin da ya dace ya yi haƙuri a kan wannan cutarwan da za a yi masa wannan ga wanda yake mushtahidi ne wa in kana muqassiran fi ma'rifatil haqqi idan kuma ya kasance wato tauyayye ne akwai tawaya a cikin al'amarinsa wajen fahimtar gaskiya ba ma mushtahidin ba ne ba ma mujtahidi bane yan zafin kai ne kawai da dumin kirji to sai aka cutar da shi sai ya mai da martani ya ƙi yin haƙuri to nan fasarar salasa zunubin nan zunubi uku laifi uku zai hau kansa na farko annahu lam yajtahid fi ma'rifatil haqqi kaga bai yi ijtihadi ba wajen gano gaskiya kaga ba mujtahidi bane barantana a ce ya samu ladan ijtihadi wa annahu lam yusibhu sannan kuma bai dace da gaskiyar ba wa annahu lam yasbir sannan kuma bai hakuri ba bai samu gaskiyar ba bai dace da gaskiyar ba anan bai dace ba sannan kuma bai yi haƙuri ba yanzu kaga laifi uku aka samu ta wajensa ga laifin rashin ijtihadi watakila shi ba mujtahidi ba ne ko kuma bai ma yi ijtihadin ba kawai ya bi son zuciya ne sannan kuma ba akan gaskiya yake ba bai dace da gaskiyar ba sannan kuma bai yi haƙuri ba akan abin da ya same shi to zaka ga duk wa'annan kurakurai ne guda uku suka faru daga gare shi wa qad yakunu musiban fi ma arafahu min al to kuma ta iya ya kasance ya dace da daidai a cikin abin da ya sani na gaskiya abin da ya sani na gaskiya to akan daidai yake a cikin abin da ya sani shine yake kan daidai fi ma ya ta'allaku bi nafsihi cikin abin da yake da alaka da kan kansa a cikin abin da yake da alaka da kan kansa shi a cikin abin da ya sani na gaskiya ya dace amma walam yakun musiban fi ma'rifati hukmillahi fi ghairihi amma kuma bai kasance wanda ya dace ba a wajen sanin hukuncin Allah a tattare da waninsa bai san wannan ba shi dai gani yake tunda an cutar da shi Allah ya ba shi izinin in an cutar da shi ya rama to kawai bari ya rama amma bai kasance wanda ya dace ba wajen sanin hukuncin Allah game da waninsa cewa idan wani ya cutar da kai to ka yi haƙuri bai san wannan ba da'iwa ya kasance haka وقد يكون مصيبا فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه abin da yake da alaka da kan kansa amma walam yakun musiban fi ma'rifati hukmi Allah fi ghairi amma a wajen sanin hukuncin Allah a tattare da waninsa idan kuma anan bai dace da dare ba duk haka tana iya tana iya faruwa وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه wannan kuma kamar ya kasance ya san gaskiya a cikin wani asali da ake yin saɓani a cikinsa ya san gaskiya ya san abin da yake shine daidai a cikin wani asali da ake yin saɓani a cikinsa bisama'in wa khabar saɓanin ta hanyar kowa ya kawo dalili ya kawo dalili na aya ƙarƙur'ani ko hadisi ko wani khabar karɓaɓɓe daga magabata sai zama kuma an samu saɓani wannan ya kawo dalili wannan ma ya kawo dalili kuma an samu saɓani aw bi qiyasin wa nazar ko kuma zama a an yi sabanin ne ta hanyar qiyasi da kuma nazari shine ijtihadi aw bi ma'rifatin wa basar ko kuma ta hanyar ma'rifa da gani da ido aka samu sabani a cikin abin da ake sani ake ganin sa da ido al-ashiya al-mahsusa shi wannan ga abin da yake gani ya gani shi kuma wannan ga abin da yake gani ya zama dai an samu sabani dama wannan sune abubuwa guda uku ko as-sama' والخبر كو القياس والنظر كو كما المعرفة والبصر بانقرن الأشياء المحسوسة أتكلم أن أبوه قد أكو أكي سامو أكي إيه سامو ساباني tunda ya yi raddi akan waɗanda yake cewa suna ganin ba a samun saɓani a cikin duk wani abin da ya zama ma'arufu ne bidarura da sauransu mun yi karatu akan wannan gabar akwai wanda suke ganin bai kamata a samu saɓani a cikin wata gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin ba wanda ya musu raddi a bayan ba a manta raddin ba da haka dai a cikin duka gaɓoɓin kowace ana iya samun saɓani kowace ta iya da idan kama kai ka ga abu ka yi tsammanin kaza ne alhali ba shi ba ne wani ya zo ya gan shi ya kalle shi kuma ya ga saɓanin abin da kai ka gan shi saɓanin yadda kai ka gan shi abu ne da ake gani da ido amma ka gan shi ba yadda wani yake ganinsa ba ana iya samu ana iya samu ko kuma abin da kai kake jin kanshi ne shi ya ji wari ne saboda wasu dalilai ko canjin ɗabi'a ko wani cuta ko wani yanayi da zai samu kansa a ciki yanzu mace idan tana da ciki sai ta rika jin warin turare ta ji turare warin shi take ji wasu matan kaga kai kana jin shi kana jin daɗi ita kuma in ta shaƙe shi ta ta amai warin shi take ji kaga kun samu sabani anan abin da kai kake jin daɗi kuma abu ne da ake jin daɗin sa a ɗabi'a amma ita kaga warin shi take ji misali ne wannan haka ana iya samun sabani a duka gaɓoɓin ya ce yuzannu ma'a zalika annal ghaira التارك للإقرار بذلك الحق to ana ya samu irin wannan sabanin ya zama shi ya gano menene gaskiya a ciki amma kuma ya yi zaton tare da wannan ya yi zaton ko a yi zaton annal gaira abokin sabaninsa a tarika lil iqrari bi zalika al wanda ya ƙi iqrari da wannan gaskiyar da shi yake gani asim sai ya tsammanin to wannan ya saba tunda ya bar wannan gaskiyar au fasiqun ko kuma fasiki ne au kafirun ko kuma kafiri ne sai ya tsammanin haka wala ya kunu al'amuru ka zalik alhali al'amarin ba haka bane al'amarin ba haka bane ya anna zalika alghaira ya kuna mushtahidan domin wancan din da ya saba masa zai iya zama mushtahidi ne shi ma ishtihadi yayi iya abin da ilimin sa ya kai shi gare shi kenan kad istafraga abin nan was'ahu ya riga ya malala duka kokarin sa wala yaqdiru ala ma'rifati al-awwal amma bai samu ikon samun ma'arifa irin na farko ba irin na mutumin farkon ba abin da ya kai gare shi na ma'arifa abin da ya kai gare shi na ilimi da ma'arifa bai kai na wancan ba mana wancan shi ne wanda ya dace shi bai dace ba wancan shi ya dace da daidai shi kuma ya dace da kuskure li adamin muktada saboda rashin abin da yake hukunta a gano daidai din wa wujudul mani ko kuma samuwar wani abu da zai hana a gano daidai din sai zama wannan mani'in ya hana shi gano daidai ko wannan rashin muktada din ya hana shi ya gano menene abin da yake daidai haka sai ya tsaya akan wata matsaya da kuskure ne kuma annabi na cewa duk wanda ya ijtihadi ya dace da daidai lada biyu ya dace da kuskure lada daya to kai kuma sai ka ganin a'a tunda har ya saba maka kuma kai kake kan gaskiya to ya zama fasiki ko ya zama mai sabo ko ya zama kafiri alhali ba haka abin yake ba to ashe abin da ya kamata shine kai hakuri shi da abin da ya kamata ya ce wa umurul qulubi laha asbabun kathira saboda al'amuran zukata suna da sabubba da yawa al'amuran da suke faruwa da zukata suna da sabubba da yawa wala ya'rifu kullu ahadin hala ghairihi ba wani da zai iya sanin halin waninsa me a cikin zuciyarsa ba wanda zai iya sanin halin waninsa kai dai kana ganin mutum amma ba za ka iya sanin hakikanin halayensa ba min iza'in lahu bi qawlin aw fi'lin ta hanyar cutarwa gare shi da magana ko aiki ba zai sani ba zai iya sanin halinsa ba ba za ka iya gano halin waninka ba abinda kai kake ganin cutarwa ne shi a wani gani yake ba cutarwa ba ne abinda za a yi maka ka kasa haƙuri ka mai da martani ka cutar wani in an masa ba zai yi wannan ba abinda kai kake ganin ya dace ka ɗauki mataki a kai wani gani yake bai dace ya ɗauki mataki a kansa ba halayen mutane daban-daban ne abinda yake cikin zukatan mutane daban-daban ne قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه wanda aka cutar idan har ya kasance an cuce shi ne bisa zalunci ko shakka babu zaluntarsa aka yi to zai yi tsammanin an na zalikal mu'zi wancan da ya cutar da shi mahdu baghin alaihi tsagoran mai zalunci ne a kansa haka zai yi tsammani alhali ba haka bane ya cutar da shi ne bisa wani tawili ko bisa wani ijtihadi ko wani abu irin wannan ganin sa yake a matsayin wanda yake kan kuskure shi yasa ya cutar da shi ta wannan dalilin shi sai ya ɗora ganin a'a kawai tsagoran zalunci ne yasa ya masa abin da ya masa alhali ba haka bane kuna ji tsakankanin masu husuma guda biyu sai mutum ya ta ganin ya za a yi kai ka kasa gane abu ka zannan gaskiya ne kawai kiyawa ne mutum ya yi haka zai yi tsammani kawai ya kiya ne kawai kiyawa ne ya yi don ya zalunce ni shi yasa ya zo yana zagi ne ya san duk menene gaskiya za a yi wannan gaskiyar ta ɓuya zuciyarka ba irin tashi bace kai gaskiyar ta bayyana a gare ka amma shi ta buya a gare shi saboda zukatan ku daban-daban to rashin sanin halin zuciyarsa to shi yasa kake ganin a'a kawai zalunci ne ya duk ya san gaskiya ya san gaskiya kawai ya kiya ne dan ya zalunce ni dan ya zage ni ya ci mutunci na san zuciya ne to ka bude zuciyarsa ka gani ka buɗe zuciyarsa ka gani tabbas son zuciya ne baka buɗe zuciyarsa ba da haka sai kai tsammanin tsagwaron zalunci ne abin da yake maka alhali kuma ba wannan bane wa yahsabu an yadfa zulmahu bi kulli mumkin to sai ya tsammanin bari ya tunkuɗe zaluncinsa da dukkan abin da zai yiwu ko da ko a yi faɗan ne ko da ko a kara a kecere ne sai ya tunkuɗe wannan zalunci saboda gani yake yi ba wani tawili ba wani abin nan ishtihadi ko kaza kawai tsagwaron zalunci ne don haka bari ya mai da martani ya tunkuɗe wa kansa wannan zaluncin da duk wata hanya da zai yi ko da ko a yi faɗan ne a tada fitina to kaga shi kenan ya bar abin da aka umarce shi da shi na haƙuri wa ya kuna mukti an fi hazainin asalaini to sai ya zamo ya yi kuskure a wa'annan asalai guda biyu iz qad yakunu al-mu'zi muta'awwilan muqti'an domin ta'iwa ya kasance wanda ya cutar wanda ya cutar ya cutar da shi ko ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya masa wani abu irin wannan muta'awwilan mutum ne wanda yake tawili muktian kuma mai kuskure a ishtihadi ko ya zama mai tawili ne ko kuma a yayi ishtihadi ne yayi kuskure to kaga ashe ba ba ba tsagwaran zalunci bane shi yana hukunta shi ne bisa ishtihadinsa wa in kana zaliman la ta'wila lahu to ko da ya kasance azzalumi ne shi la ta'wila lahu ba da wani tawili kamar yadda watakila yake tsammanin hakan ya kasance da gasken ne kawai zalintar su ke yi ba wani tawili tare da shi to fala ya hillu daf'u zulmihi bima fihi fitnatun bainal umma to baya halatta tun kuɗi zaluncinsa da abinda a cikinsa akwai fitina tsakankanin al'umma wa bima fihi sharrun a'zama min zulmihi da abinda yake a cikinsa akwai sharrin da yafi zaluncin da ake masa girma baya halatta a kaddara da gaske e bayi da wani tawili bayi da wani ishtihadi kawai tsaguran zalunci ne yasa yake cattakarsa yana zaginsa saboda sun samu saɓani akan wata matsala yake hawa mimbari ko ya hau kaza ya zazzage shi yana yin hakan ne bisa tsaguran zalunci kawai da son zuciya saboda hasada da yake masa ko ya tsane shi ko kaza ko kaza ko kaza to duk da haka baya halatta ya tunkuɗe wannan zaluncin nashi da abin da yake akwai fitina ga al'umma domin ta'iwa wannan yana da mabiya wannan yana da mabiya shi ma idan ya tashi ya mai da martani to wannan za a iya samun fitina tsakanin ya mai da martani ta hanyar abin da ya cutar da shi malamin ko haifar da wani abu na fitina in ma zai mai da martani sai dai mai da martani ta hanyar da babu fitina wata hanya ce babu fitina shi ma ya tashi ya bayani ya kawo dalilansa da hujjojinsa ba zagi ba cin mutunci ko ɗaukar makami a ce aje a kai masa hari ba wani magana aje a kai masa hari zai iya kare kansa da hujjoji da dalilai amma ba a yarda ya kare kansa daga zaluncin da wance yake masa da abin da a cikinsa akwai fitina kiyaye wannan shi ne sharadi bai halatta ya kare kansa daga zaluncin da wankin yake masa da wata hanyar da a cikinta akwai fitina ga al'umma mun fahimta amma ai zai iya hawa shi ma mai da martani da ayoyi da hadisai ya kawo dalilai ya kawo hujjoji da sauransu wani ai ba wani abu na fitina da zai faru dalilai ne da hujjoji amma ya ce a je a kai masa hari kamar yadda yan bid'a suke yi a je a kona masallacin su a je a kona masallacin su a je a kona makarantar su a je a tsallaka gidan shi a kai mashi hari a je a yanka shi jinin sa ya halatta kamar yadda yan bid'a suke yi to kaga wannan zai iya haifar da mai fitina tsakankanin al'umma to wannan baya halatta haka da abin da yake a cikin sa akwai sharrin da yafi zaluncin da ake masa girma shi ba wannan baya halatta ya mai da martani da abin da a cikinsa akwai sharri mafi girma fiye da zaluncin da aka yi masa da iya janyo wata gaba ta barke wanda da inda ya kyale abin yayi hakuri za a iya samun fahimtar juna za a iya zauna a tattauna za a iya zaunawa a munazara a gane sai a samu fa'ida to idan ya tashi shi ma ya hau ya caccake shi ya yi zagi na uwa na uba ya yi kaza ya yi kaza to sai zama yanzu wannan maslahan ba za ta samu ba sai yanzu sai zama an samu fit sharri fiye da abin nan fiye da zajuncin da ya masa iyakacin zanen a ce ya hau ya zage shi ya yi kaza ya yi kaza to in yayi hakuri zai iya zuwa ya same shi su tattauna su gane mai yiwa da kan shi ya dawo ya janye kalaman da yi amma idan ya hau shi ma ya zage zagen ya cin mutuncin ai ba a himu iya zagi ba ai zagi ba ko shi ake a makaranta ba kaza kaza kaza kaza to yanzu zai yi wa a zamana kuma a tattauna kaga sai ya batar da wannan hanya ta a zauna a tattauna a fahimci juna a yi kaza ta iwa tsakanin mabiyansu wani rikici ya hargitse tsakaninsu to sai zama an samu sharrin da ya fi zaluncin da aka masa girma shi ma wannan baya halatta shekul islam ibn taimiyya an yi ta zaginsa a zamaninsa wasu ma suka yi ta kafurta shi wasu suka bida'antar da shi wasu suka fasikantar da shi kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a cikin madarijus salikin yake cewa wata rana sai wani babban maki ibn taimiyya sai ya mutu wanda yana daga cikin wanda suka halatta jininsa ya zo ya sanar da ibn taimiyya ya ba shi labarin ka san wane wane wane to Allah ya mashi rasuwa yana dubin ibn taimiyya ya farin ciki ya yi tsalle ya ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa sai ji ibn taimiyya ya ya ce la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ga fuskan shi ta canza hankalinsa ya tashi ibn taimiyya ce na ga abin da ba shi ne tsammani daga wajenka ba tsammani ne aika ka kai farin ciki ya ce a'a wannan da kake gani gyaran da Allah yake kawowa ta hanyarsa ya fi zaluncin da nake fuskanta ta hanyarsa kun gane gyaran da Allah yake kawowa cikin al'umma ta hanyarsa ya fi zaluncin da ni nake fuskanta ta hanyarsa mun fahimta? gyaran da yake kawowa ya fi zaluncin da yake min yawa ni yana zalunta ta ne amma kuma yana kawo gyara cikin al'umma yana da'awa yana karatu yana wa'azu yana wallafe wallafe yana alkaliyanci yana kaza yana kaza wannan duk alkhairi na al'umma maslaha ce ga al'umma ni kuma cutar da ni yake wannan gyaran da yake ya fi cutar wanda yake min yawa da haka bai kamata in yi farin ciki da mutuwarsa ba kuna gane fiƙihun wa'annan magabatan yace to irin wannan bal yu'maru al-mazlum huna ko ha huna bis sabr wanda aka zalunta anan umurni ake bashi cewa yayi hakuri fa inna zalika fi haqqihi mihnatun wa fitna wannan cutarwar a haƙƙinsa jarrabawa ce fitina ce wa inna ma yaqu al-mazlumu fi hadha li jaz'ihi wa da'fi sabrihi to wanda aka zalunta yana iya fadawa cikin irin wannan ya dauki matakin da zai janyo fitina ko janyo sharri mafi girma fiye da cutar wanda ake masa ko zaluncin da ake masa wannan yana abkuwa daga wanda aka zalunta lijaza'ihi saboda rakinsa raki shine rashin haƙuri wa da'fi sabrihi da raunin haƙurinsa aw la qillati ilmihi wa da'fi ra'ayihi ko kuma saboda karancin iliminsa da kuma raunin ra'ayi raunin ra'ayinsa bai da cikakken tunani to wannan shi yake janyo ya kasa haƙuri sai ya mai da martani da wani abin da zai janyo fitina ko ya janyo sharri fa innahu qad yahjubu ko qad yahjubu an alqitala wa nahwahu min alfitani daidai nake karanta yadfa'u zulma anhu yace fa innahu qad yahjubu shi zai yi abin nan za a wato za a hajabce shi ma'ana a sha makance tunaninsa har ya yi tsammanin annal qitala yin yaƙi idan an zalunce ka wa nahwuhu da abin da ya kama da haka min fitani yato yana daga cikin fitintunu yadfa'u zulma anhu wanda za yi amfani da su a tunkuɗe zalunci wanda zai tunkuɗe zalunci daga kansa sai ya tsammani bari ya yi amfani da yaƙi duk da yaƙin fitina ne amma ai wata hanya ce da zai tunkuɗe wa kansa zalunci da haka bari ya je ya kai hari don ya kecere ni to abin da zai janyo masa wannan rashin haƙurinsa ko ƙarancin ilimi da ƙarancin tunani wala ya alamu annahu yudha'ifu shar bai san cewa yaƙi zai ƙara lillinka sharrin ne ba wai zalunci kadai zai tunkuɗe ka zai iya tunkuɗe wa kansa zalunci amma ya janyo sharrin da zai bayi zuwa ga waɗansu bayan Allah a cutar da su wala ya'lamu annahu mudha'ifu shar bai san cewa irin wannan hanyar abi hanyar yaƙi ko fada abu ne da yake linka sharri kama huwa alwaqi'u kamar yanda shine abin da yake abkuwa muna gani da zaran an cutar da mutum yace sai ya mai da martani ta hanyar yaƙi ko fada to sharrin da zai biyo baya sai ya lillinku akan wanda ya faru wa qad yakunu jaz'uhu yamna'uhu min as-sabr kuma rashin hakurinsa zai iya hana shi wannan rakinsa zai iya hana shi yin hakuri rakinsa zai iya hana shi yin haƙuri wanda yin hakan ba daidai bane wallahu subhanahu wasafa al'imma bis sabri wal yaqin Allah ta'ala ya sifata al'umma ya sifata al'a'imma jagorori ya sifata su bis sabri wal yaqin da yin haƙuri da kuma yaqini wa qala yace waja'alna waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya wasu daga cikin su suka zama jagorori yahduna bi amrina suna shiryuwa da umarninmu a wani lokaci ne suka zama jagororin lamma sabar a yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance suna yin yaqini tabbataccen imani game da ayoyinmu da wannan Allah ya sifata su haƙuri da yaqini in dai kana da yaqinin kai ne akan gaskiya to kada ka damu ka ci gaba da haƙuri nasara tana zuwa nasara tana zuwa waƙala kuma Allah ya ce wata waso bil haqqi wata waso bis sabr kuma suka yi wa junansu wasici da gaskiya suka yi wa junansu wasici da haƙuri wa zalika anna al mazluma wa in kana ma'zunan lahu fi daf'i zulmi anhu wanda wannan duk da shi wanda aka zalunta me yasa aka yi ta umartan su da su yi haƙuri wa zalika anna al mazluma saboda shi wanda aka zalunta wa in kana ma'zunan lahu fi daf'i zulmi anhu duk da shari'a ta yi masa izini ya tunkuɗe wa kansa zalunci idan an zalunce shi bi qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil dukkan wanda ya nemi ya rama zaluncin da aka yi masa bayan an zalunce shi ya nemi nasara ya nemi taimako dan ya rama zaluncin da aka yi masa ba'da zulmihi bayan an zalunce shi to fa ulaika ma alaihim min sabir wannan ba wata hanya da za a kama su da laifi wanda duk aka zalunce shi yayi kokarin ramawa ko ya je ya rama da daidai da abin da aka yi masa to wannan ba za ka kama shi da laifi ba shari'a ta masa izini amma fa zalika mashrutun bi shartaini kafin ka rama idan an zalunce ka to sai ka cika sharuɗa guda biyu rama zalunci an iyakance shi da sharuɗa guda biyu an ƙayyade shi da sharuɗa guda biyu idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba to baya halatta karama zaluncin da aka yi maka idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba an zalunce kan to baya halatta karama me ya kamata ka yi haƙuri haƙuri ya kamata ka yi sharuɗan guda biyu ga su kamar haka ahduhuma ɗaya daga cikinsu al-qudratu ala zalik samun iko wajen ramawa ya zama kana da karfin da zaka iya ramawa kana da karfi amma idan ka je ramawa za a karo maka duka mai amfani ka je ka je ka rama an karo maka kamar abin da 'yan hamas suka yi a gaza 'yan hamas suka yi a isra'ila wannan kuskure ne ana zaluntar su ko shakka babu tsawon shekaru ana zaluntar su amma ba su da karfin da za su iya ramawa to ramawa laifi ne to kaga sai suka zo suka tsokalo suka harba rokoki suka kashe mutum ɗari nawa ne wanda suka kashe lokacin da suka harba rokokin nan yanzu da ita isra'ilan ta juyo tuna tana da goyon bayan kasashen kafirai na duniya da sauransu ta juyo kansu ban tsammanin har yanzu an daina wannan yakin har yanzu ana yi kuma dubban mutane aka kashe kuma galibin wanda aka kashe wanda ba su ji ba su gani ba mata da yara ba su suka tsokano fitanan ba ba san daga ina aka yi ba amma su a kansu abin yake karewa wannan ba zalunci ba ne wannan zalunci ne ka je rama zalunci ka janyo zaluncin da ya fi wanda aka yi maka ka saba shari'a laifi ne wannan abinda kai za ka yi kawai a matsayinka na musulmi ka tausaya wa wanda zaluncin ya kya- ya hau- ya shafa in kana da abin da zaka taimaka musu ka taimaka musu wanda zaluncin ya shafa amma su mutanen da suke cikin wannan gaza din abubuwa guda biyu yanzu shine ya wajaba a kansu haƙuri ko hijira ɗayan biyu ne ko su yi haƙuri akan zaluncin da ake musu su ci gaba da karantar da aƙida na musulunci lafiyayya ba yadda suke a yanzu ba wasu 'yan shi'a wasu sufaye wasu mulhidai da wuya ma ka samu ahalin sunna na abin a zo a gani cikinsu galibinsu ba kan aƙida mai kyau suke ba to irin wannan kaga ko ko Allah ba zai taimake su ba domin Allah yana taimakon wanda suke kan aƙida mai kyau ne wanda suke kan gaskiya to sai su ta kokari su gyara aƙidansu su gyara imaninsu kuma su ci gaba da haƙuri kamar yadda annabi ya ta haƙuri lokacin da yake makka baya da ƙarfi da zai mai da martanin da mushrikai suke masa ya ta haƙuri sahabbai in sun harzuka ya ce ku yi haƙuri to haka ya kamata su yi ta yi har zuwa lokacin da Allah zai ba su ƙarfin da za su iya ramawa ƙarfin imani da kuma ƙarfin tattali da kuma jagoranci don ko jagoranci ba su da shi ko suna da shugaban ƙasa ko jagoranci ba su da shi to kuma dole sai da jagoranci ake jihadi sai da jagoranci sannan kuma ga karfin imani ga karfin tattali ya zama karfin ku yana daidai da na makiyanku ko yafi na makiyanku sannan kuke da damar ku ce ku rama zaluncin da ake muku wannan shine abin da ya kamace su ko kuma su yi hijira kasar saudiya cewa ta yi da su duk wanda ya yi hijira ya koma saudiya to za ta ba shi shahadar dan kasa za ta ba shi za ta ba shi shahada ta cewa shi ɗan ƙasar saudiya ne duk wanda ya hijira daga gaza ko daga palestine ya je saudiya za a ba shi matsayin ɗan ƙasa a ƙasar saudiya wannan ba gata ba ne kaga masu zagin saudiya cewa ta ƙi taimakawa ta ƙi kaza ta ƙi kaza ta ƙi kaza to idan mutum bai shiga cikin ah, lamarin ba ya zama yana ta bibiyar 'yan hamasa wayannan 'yan ikhwan wanda su suke tayar da fitina tun daga lokacin da ƙungiyar ikhwan ta bayyana to ba ƙara samun kwanciyar hankali ba domin duk inda suke to 'yan fitina ne za su shiga cikin harkokin siyasa su yi kane kane su yi ta ruruta wutar gaba su yi ta ruruta fitintunu a cikin mutane wannan haka aka san su su a aƙidan su bai kamata a zauna haka kawai a ce a yi haƙuri ba a yi haƙuri a'a dole ku tashi ku yi haraka dole ku motsa kuma to motsawar kuma sai a yi abin da ba shi shari'a ta ce a yi ba duk inda suke zaka ga to ba a rama wannan gurin da fitintinu shi yasa duk wanda yake kan manhajin sunna na salaf da to ya yakar ikhwan saboda mutane ne wanda suke tare da fitina fitina kuma ba kankanwa ba lokacin da aka yi rabi'ul arabi din nan wanda ya ci kasa sai larabawa su suke ta hawa kan mambari suna ruruta abu aka kashe dubban mutane su suke ta hawa kan mambari suna ta ku tashi ku bada goyon baya a yaƙi azzaluman shugabannin nan ai kaza ai kaza haka Allah ya ce haka manzo Allah ya ce haka ya ce to a yanzu ma wannan yakin na Hamas da wasu ne suke tashi suna hawa Saudiya ba ta yi kaza ba kaza kaza kaza ai ta zagi a zagi wannan kasa a zagi kasa sai Larabawa ai kaza ai kaza ai kaza ku ku jangalo fitinan nan waye sa ku ku kuka jangalo da haka sai ku koma ku yi abin da Allah subhanahu wataala ya umarni wanda yake da ikon taimaka musu da addu'a ya taimaka musu da addu'a tunda bayan da za a yi ka goyi bayan yahudawa ka bar su tunda su musulmi ne ko da gurbatattun ne musulmi ne dai bayan da za a yi ka goyi bayan yahudawa ka bar su in ka goyi bayan yahudawa ka bar su za ka iya kafurta ma muna tare da su muna jin takaicin abin da yake samun su amma kuma sun yi kuskure dole a faɗi kuskuren su faɗar kuskuren su baya nuna cewa ba a tare da su ko kaza ko kaza ko dan ka yi kuskure zaka gaya masa kuskurensa in matar ka ta yi kuskure sai ka gaya mata in kai kai kuskure ita ma sai ta gaya maka to me ya janyo mutanen hamas suka shiga cikin wannan fitinar saboda sun jera ma zaluncin da aka yi musu ba su da kudura haka sun saba wannan sharadin ina ba fahimta wasani abu na biyu Allah ya ta'addi Allah ya tadi Allah ya ko Allah ya tadi in yaje za rama wato kada ya ta'addanci kada ya wuce in ya je rama wato ya rama da daidai da abin da aka yi masa fa man itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma itada alaikum duk wanda ya zalunci akan ku to ku rama zaluncin da ya muku da daidai da abin da ya muku wala in sabartum inda ko za ku yi haƙuri la huwa khairul lisabirin tabbas da shi yafi zama alkhairi ga masu haƙuri in ji Allah subhanahu wataala to sai da waɗannan sharuɗa guda biyu ake rama zalunci fa iza kana ajizan to idan mutum ya gajiya ya kasa ba ya da kuduran da zai iya rama zaluncin da aka yi masa aw kana lintisaru yufdi ila udwanin za'id ko kuma kokarin ramawar zai iya bayuwa zuwa ga wani ta'addanci ƙari akan wanda aka yi masa idan ya je ramawa to sai ya wuce ta'addancin da aka yi masa ka harba roka isra'ila to wanda suka zalunce ka kadai za ta shafa ba su kadai ka harba musu roka za ta hau kan waɗanda ba su ji ma ba su gani ba su ma cikinsu wanda ba su ma san ana yi ba ba su san me ake ciki ba kaga wannan abin bai shafe su ba to sai zama zaluncin da aka yi maka kai kai kai kuma kai ta'addanci kai wani ya zalunce ka kuma kai ka rama akan wanda ba shi ya zaluncin ba aw kana al-intisaru yufdi ila udwanin za'id lam yajuz to baya halatta baya halatta a rama sai dai ayi hakuri ko ayi hijira wa hadha huwa aslu an-nahyi anil fitna to wannan shine asalin hani game da fitina fa in kana idza fa in abin fa kana idza kana al-muntasiru ajizan wa intisaruhu fihi idwan fa hadha hadha yace wa hadha aslu aslu an-nahyi anil fitna fa kana idza kana al-muntasiru ajizan sai kasance idan wanda zai rama shi ma ya rama zaluncin da aka yi masa ajizan bai iyawa baya da kudura baya da karfi wantisaruhu fi udwan ko kuma ramuwarsa da zai yi akwai zalunci a ciki zai rama amma kuma ta hanyar da sai yayi zalunci to fa haza haza to wannan shine wannan shine shine abin da ake cewa mai laifi shine kuskure laifi ne shine abin asalin abin da yake janyo fitina to cikin wannan maganar da ibnu taymiya yayi me yake nunawa yana, yana, yana nuna su ibn taimiyya su ne suka yi ta yaƙi da abubuwa na ficintunu da suka yi ta faruwa kaga wannan sai zama raddi akan wanda suke zarge shi cewa su shehun islam su ne suka karantar da fitina ai masu tada fitinan nan yan boko haram da yan kungiyar ta'addanci wanda suke tada bama bamai duk su duk karanta littattafan ibn taimiyya su ne suka jawo ba ka ake faɗa ba to yanzu wannan magana da muka karanta haka take yawwa to ashe kana gane wane ne mutum daga littattafansa in ka karanta ba a bakunan makiyansa zaka ga makiyin mutum zaka gane shi wane ne ba ba za ka gane wane wane ne ba ta bakunan makiyansa kuskure ne ka ji wani ya hau social media yana zagin wani malami baka binciki malamin ka san ya yake ba kuma ka ji kagan su har ka dan fara tsanar malamin kuskure ne wannan kawai dan ganin wani ya hau minbari ya zazzage shi kai baka san shi ba baka bincike shi ba baka san da gaske ne abin da ya faɗa ko ba da gaske bane kawai suka ji ka fara tsanan malamin ko kai ma ka ɗauki bayanin da ya kai ma ka ƙara turawa gaba wannan zalunci ne ga abin da ibnu taymiya yake faɗa ga abin da makiyansa suke faɗa a kansa cewa shi karantar da ta'addanci amma duk inda kaga fitina da ta'addancin su yan bid'an su suke janyo ta zai zo yi magana akan wannan wa ma dalika yace to tare da wannan fa yajibu al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar wajibi ne a yi horo da kyakkyawa a hana mummuna ba ci aka yi shikenan kuma a kame hannu wanda ya zalunci a yi shiru a kyale shi za a hore shi da kyakkyawa a hana shi abin da yake aikata mummuna da gwargwadon abin da ake iya yi masu ikon hanawa da hannu su hana masu ikon hanawa da baki su hana masu ikon hanawa da zuciya za a ci gaba da al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar bi hasabi izhari sunnati wa shari'a da gurgudan wato bayyana sunna da kuma shari'a da gurgudan abin da zai fito da sunna ya bayyana ta ya fito da menene shari'a a san shi to za a ci gaba da yin wannan wa nahy anil bid'ati wad dalal da kuma hani game da bid'a da kuma bata bi hasabil imkani da gurgudan abin da zai yi da gwargwadon abin da zai yi za a yi ta wannan kokarin horo da kyakkyawa hana mummuna mutumin da ya faɗi abubuwa ba daidai ba a tashi a nuna kuskurensa a kawo dalilai da hujjoji da za su nuna kuskure akan kuskure yake بالحكمة والموئزة الحسنة كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة كما عند القرآن da sunna suka yi nuni zuwa ga wajabcin hakan wa ijma'ul umma da kuma ijma'in wannan al'umma wa kasirun minan nasi yace to da yawa daga cikin mutane kad yara ta'arud ash-shari'ati fi dhalik wai yana ganin cin karon shari'a a cikin waɗannan matsalolin guda biyu mas'ala ta hakuri akan zalunci da mas'ala ta rama zalunci sai ya ga ai akwai cin karo nan Allah ya ce karama nan kuma ya za a zo kuma a ce kai hakuri bayan Allah ya ce karama sai ya ga akwai cin karo tsakanin abubuwan guda biyu fa yara anna al-amra wan nahya la yaqumu illa bi fitnatin sai ya dora ganin horo da kyakkyawa da hana mummuna baya tsayuwa sai tare da fitina sai an hargitsa al'umma sai an kai hari sai an yi kaza shi haka yake gani amma a zo a yi amur bin ma'aruf wannan hayar munkar cikin ruwan sanyi ba tare da an tada fitina ba shi gani yake hakan ba zai yi ba in dai har za a yi horo da kyakkyawa to sai an tada fitina shi haka yake gani da haka zai tsokano ko ya faɗi abin da ba shi ya dace a faɗa ba ko ya zo gurin da ba su gama fahimtar wata mas'ala ba ya zo ce zai hana su aikata ta ko ya kafirta masu aikata ta ko wata sunna da mutane ba su gama fahimtar ta ba ya ce sai ya yi umarni da ita ko sai ya yi ta a aikace na taɓa ba ku labarin wani mutum a wajenmu da ya karanto hadisin sallah da takalmi kawai ya shigo masallaci an ce to ya rika yin wa'azi ranar juma'a kawai ya hau mambari da takalmi ai ba a bari kawawan sun taba kasa ba gaba ɗaya aka kama shi aka yi aka yi talla talla kun san talla talla aka jefa shi waje kuma daga nan bai sake wa'azin ba gaga yawan mutane asara da daga nan sai dan fara karantarwa a hankali a ƙauyen har ya jawo su duka su gane sunna to kaga wannan ita ce matsala sai ya ɗora ganin cewa ko ta wani hali dole sai an yi horo da kyakkyawa duk abin da zai faru ya faru ba zai lura da almasalih wal mafasid ba shi kawai gani yake ai ba za a mawo horo da kyakkyawan ba sai da fitina sai an tada fitina ai duk wanda yace zai karantar da tauhidi to dole sai a yi hargitsi haka yake gani annabi shekara nawa yayi yana karantar da tauhidi wani hargitsi ya kai an cutar da shi kuma yayi hakuri kuma aka ci nasara daga ƙarshe cikin shekaru 23 sai gashi an yi nasara mu shekara nawa muna karantar da izala har yau dai shekara nawa amma har yanzu dai abun saboda ba a bi irin matakin da annabi yi ba an kasa haƙurin da annabi ya yi to sai abubuwan su taɓarɓare tun an kasa haƙuri da su yan bid'ar da wane ne har aka dawo ma tsakanin junanmu masu da'awar sunnar ko mun kasa haƙuri da junanmu to ya za a yi abin ya gudana yadda ake so sai aka yi ta mai da hannun agogo baya to ba haka bane ana iya karantar da kowane irin tauhidi ba tare da an tada fitina ba lokacin da zan fara karatu a radiyo a nan arlit wani bawa Allah ya ɗauki nauyin radiyo wacce za a rika karanta na to aƙida zan karantar da yawa daga cikin malamai nan suka ba da shawarar a'a kar a karantar da aƙida saboda gudun fitina na ce ya danganta da salon da zaka karantar da aƙidar ya danganta aƙida zan karantar kuma hankalin kowa ba zai tashi aƙidar tauhidin zan karantar bid'ar zan caccaka da shirkar amma hankalin kowa ba zai tashi lokacin da za mu sa littafin minhajul muslim a kominak a nan masallacin ana ganin ai akwai za a iya samun matsala za a iya kaza muka zo muka yi bayani ba ma hana abu da muka zo muka fara in aka yi sallah sai mu yi addu'a a karan farko sai da muka zo daidai matsalar amin hajjin muslim sai na yi bayani mai kyau tun daga nan ba a sake addu'a ba ba a sake ba wannan addu'a da ake bayan sallah ya danganta da salon da za ka karantar da abin ne amma mai ganin in za a karantar da tauhidi sai an tada fitina to ya yi kuskuren fahimta lalle za a iya cutar da kai mai yiwa a cutar da kai amma sai kai haƙuri za a ci nasara to shi ne na ibn taimiyya yake cewa da yawa daga cikin mutane ganin suke yi al'amuran sun ci karo baiwa a yi amrul bil ma'ruf wa nahyal munkar ba tare da fitina ba fa yara anna al'amra wan nahya la yaqumu illa bi fitnatin shi gani yake yi horo da kyakkyawa da hana mummuna baya tsayuwa sai tare da fitina fa imma an yu'mar bihima jami'an ko dai ayi umarni da su duka biyun ayi horo da kyakkyawa a hana mummunan da fitinar gaba daya ayi ta kacan ayi ta fitinar duka biyun ana horo da kyakkyawa ana hana mummuna kuma tare da fitinar aw yunha anhuma jami'an ko a hana su duka in ba a san fitina to sai dai a daina horo da kyakkyawa a daina hana mummuna kowa a yi shiru to in ba a san fitina in ko ana son a yi horo da kyakkyawa a hana mummuna to dole sai tare da fitina to wannan kuskuren fahimta ne wa laysa kadhalik ba haka al'amarin yake ba bal yu'maru wa yunha wa yusbaru anil fitna mala yace za a yi umarnin da kyakkyawa a hana mummunan kuma a yi hakuri akan fitina kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce wa'amur ko wa'amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba luqman al-hakim Allah yake haka cewa yana gaya wa ɗansa cewa ya kai ɗana ka yi horo da kyakkyawa ka hana mummuna kuma ka yi haƙuri akan abin da ya same ka wasbir ala ma asaba haka ake yi sai ka yi haƙuri abin da zai same ka na fitina wa qala ubada ubada bin sabit radiyallahu anhu yake cewa bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a mun yi wa ma'aikin Allah mubaya'a akan sauraro da kuma da'a ga shugabanni fi usrina wa yusrina a cikin tsananinmu da sauƙinmu wa man shatina wa makarahina a cikin nishadinmu da abinda yake sa mana nishadi da abinda yake sa mana ƙi a zuci wa asaratin alaina mun yi masa mubaya'a za mu yi haƙuri akan zaluncin da shugabanni za su yi mana su cinye dukiyarmu da sauransu duk za mu yi haƙuri akan wannan wa Allah nunazi al'amra ahlahu mu yi masa mubaya'a cewa ba za mu yi ja'in ja da ma'abuta al'amari ba ba za mu yi ja'in ja da game da al'amarin shugabanci da wanda da wanda suke suka cancance shi ma'ana mutanen da suke kan shugabanci to ba za mu yi jayayyar wannan mulkin da su ba wa an naquma aw naqula bil haqqi mu yi masa mubaya'a kan cewa za mu tsayi ko kuma za mu faɗi gaskiya haisu ma kunna a duk inda muke kaga ba a daina ba kenan ba a daina amur bil ma'ruf din ba za mu faɗi gaskiya a duk inda muke la nakhafu lawmata la'imin ba ma jin tsoron zargin mai zargi ba tare da manta da fitina ba wannan hadisin bukhari ya fitar da shi hadisi ba lamba 7556 kitabul fitan muslim ya ya fitar da shi da lamba ta 1709 kuma shine na 42 a babun في الإمارة باب الإمارة واللفظ للبخاري وأن اللفظ عندما كان تانا بخاري فأمرهم بالطاعة سيما زال الله أمر تشيسو دين طاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله يهنا سوسي جايير ملكي دما سوشي وأمرهم بالقيام بالحق أما كما سي أمر تشيسو سوسيو سوسيو وجن تبتت دقسكيا horo da kyakkyawa da hana mummuna ashe ana iya haɗa su wali ajali ma yuzannu min ta'arudi hazaini to saboda abin da ake tsammani na cin karan wa'annan abubuwa guda biyu ta'arudul hayratu fi zalika da tawa'ifa minan nas to sai kidimewa ta bijiro ga wata tawaga ta mutane wal ha'iru allazi la yadri da kuma wato wal ha'iru allazi la yadri ma yaf'alu ku dauko ta can gaba wanda yake dimautacce wanda bai san me zai yi ba li adami zuhurul haqqi nayi wani aro in ku gane in kun gane ni saboda in na karanta wannan jumlan taku za ta karye ku kasa ganewa wal ha'iru alladhi la yadri wannan jumla ce mu'tarida li adami zuhuril haqqi wanda bai sani ba bai da ilimi saboda rashin bayyanar gaskiya wa tamyizil maf'uli da kuma rashin tantance abin da zai yi abin da za a yi min al matruki daga abin da za a bari bai iya tantancewa tsakanin abin da ya kamata a yi da abin da ya kamata a bari to saboda rashin wa'annan abubuwa ko saboda faruwar wa'annan abubuwa adamu zuhurul haqqi wa adamu tamyiz al-maf'ul min al-matruk to saboda wannan la yadri ma yaf'alu bai san abin da zai yi ba in ma li khafa'il haqqi ko dan wato boyuwar gaskiya alaihi gaskiya ta buye gare shi aw li khafa'i ma yunasibu hawahu alaihi ko kuma saboda boyuwar abin da ya dace da san zuciyarsa a kansa saboda boyuwar wannan to wannan sai ya sa sai ya kidi mauce sai ya dimauce ya kasa gane me ya kamata yi yace wal bid'atu maqrunatun bil furqa to duk inda bid'a take tana hade da rabuwar kai kama anna sunnata maqrunatun bil jama'a kamar yadda sunna a hade take da jama'a da haduwar kai fayuqalu sai a rika cewa ahlus sunnati wal jama'a haka ake cewa ko ahlus sunnati wal jama'a kama yuqalu kamar da yake cewa ahlul bid'ati wal furqa yan bid'a da rabuwar kai yace wa qad basatna hadha kullahu fi ghairi hadha al mawdi mun shimfida magana dalla dalla akan wannan dukkanin sa a gurin da ba wannan ba to lokaci yayi in muka zo darasi mai zuwa zamu tashi wa innamal maqsudu huna kenan zai gaya maka maqsud wato abin da ake nufi dai anan bayan yayi dogon bayani to zai takaita maka dan ka fahimta sai mu tsaya daga nan da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik shar an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah